أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته barkamu da kasancewa cikin wannan maktaba ta mu mai tarin albarka maktabatu darul ilmi da ke wannan unguwa ta manawaci a nan fadar jihar gombe barkamu da kasancewa domin ci gaba da karatu cikin littafinmu na halul masail littafin koyon ibada wanda muke bibiyarsa a wannan yini a wannan maktaba kuma a daidai lokaci irin wannan a yau mana yinin litinin daren talata talatin daidai ga watan biyar na musulunci watan jima'a da lil'ula yau hijira da shekara 1446 biyu ga watan sha biyu na shekarar miladiya 2024 idan masu bibiya ba su manta ba malin yana nan yana mana magana game da gyaran sallah kamar yadda muke shi wanda littafi take littafin koyon ibada babu shakka ya satuttukan na malin yana mana bayani filla-filla game da abin da ya shafi gyaran sama da abin da ya shafi sujudu sahawi abin da ya shafi abin da yake cewa sujada kabli da ba'adi duka malin yana wannan bayanai kuma har yanzu dai muna kan waɗannan bayanai insha Allah karatu muna feji na 101 can kusan ƙarshen fejin wannan kuma shi ne darasinmu na 46 a littafin insha Allah za mu tashi inda malin yake cewa a ƙalar rahimahullah malin Allah ya masa hama yake cewa wa man nafakha fi salatihi sahiyan akwai nafakha akwai nafasa ana ganewa nafakha bilkha iya nufin busawa fai za nufi hafi so an gane ku shi ne annafsu shi ne busawa annafsu bisa almusallasa bi akiri da kalimar shi kuma yana nufin tofi amma da alamar yahu ya fito a tofi shi ne annafsu ومن شر النفاثات نفاثات في الوقت ana ganewa to wanda ya busa a cikin sallarsa da mantuwa ya busa wani abu haka amma ba da gangan ba ya shafa'a ya shiga la iya sallah sai ya bushe a cikin sallarsa amma ba da yake cewa sahiyar ya yi hakan ne da mantuwa ko da rafkanuwa sai ce sajada ba da salam hukuncinsa zai yi sujada bayan ya yi sallama ana gane ba kamar wani abu ya hau cikin ka busa ka bushe shi to wannan busawar da ka yi a cikin sallah to hukuncinta shi ne za ka yi sujudul ba'adi bayan ka yi sallama domin ka yi kari a cikin sallah wannan bushin baya cikin sallah ka ƙara abin da babu shi a cikin sallah fahimtu a sai ci gaba da cewa wa in kana amidan batalat salatu idan har da gangan yayi bushin a sallah da gangan ne ba da mutuwa ba to sallar ta bace kuna fahimta ku daina kallon masu aiki da kuna kallon littafi yadda yawa a in yayi busar da gangani ne amidan mun sha magana akwai sahiyan akwai nasiyan akwai amidan duk wannan yare ne na malamin fiƙin su ya bayyana shi sahiyan rabkanuwa nasiyan mantuwa amidan da gangan to idan busawar da ya iya sallah da gangan ya yi bushin da gangan iya sani ba da mantuwa ba to sai mali ce battalar salatu sallar ta rushe gaba daya an fahimci yana wa man a ƙasa fi salati wanda ya yi attishawa cikin sallarsa fala ya ce gilbil hamdi ba zai shagaltu da cewa alhamdulillah ba saɓanin wajen sallah idan kai attishawa yanzu shari'a ta cika ce alhamdulillah na kusa da kai kuma ya ce ma ya hamuka Allah sai ka ƙara ce masa ya haji kuma Allah wa yi sulhi balam haka aka sinanta mai atishawa da yadda wanda yake kusa da shi amma har in kana cikin sallah kai atishawa to ba za ka shagaltu da cewa alhamdulillah ba sai ka ci gaba da shanin ka da sallar ta kun bar jana a wala yuraddu ala man shammatahu haka nan wanda ya ce masa ya rahamukallah ba zai mayar masa da cewa gafarallahu lana wa laka ba ko ya hadikumullahu wa yuslihu balakum ba zai mayar ba misali kana sallah kai atishawa sai wanda ka tantance mayar rahamukallah to ba za ka damu da mayar masa da gaisuwar kun bin jana sabanin in ba sallah kake yi ba shine wala yarju ala man shamata wala yushammit aisan haka idan kana sallah ka ji wani yayi atishawa ya ce alhamdulillah ba za ka ce masa ya ramu kana ba kai ba shi iya can iya sha nan su kai ma kana sha ne ka wannan kuma duk iya nuna mana kan cewa ita sallah wani lokaci ne mai muhimmanci a gunka wanda akwai abubuwan da shari'a ma ta shar'anta amma an kana sallah ba za ka yi su ba domin girma da kuma kima irin ta ibada irin ta sallah kuna fahimta a fa'il hamidallah falashe yare amma idan kana sallah kai attishawa kace alhamdulillah ta ba wani abu ce domin alhamdulillah ai jinsin sallah ce jinsin abin da ake a sallah saboda ka ba wani abu kawai ko da mantuwa kai ko kana sani kai attishawa kana cikin sallah kace alhamdulillah ba wani abu fahimtu a wa man tasa'aba fi salati wanda ya hamma ina ta sa'aba ya ta sa'ubu ina hamma wanda ya hamma iya cikin sallah sadda fahu abinda shari'a ta ba shi dama ya rufe bakin sa karkai hamma kar bakin ka abu ne haka ko a sallah ko ma ba a sallah ba idan za ka yi hamma ana so ka rufe bakin ka gurgurin yi idan kana da haƙƙi shi ka ɗauko ka ɗan rufe idan hannun rigar ka za ka ɗauko ka ɗan sa a bakin shi in ma hannun ka za ka sa ka rufe shi kenan ba a son ka bar bakinka a wagen nan makarbe shi ba akwai yiwuwar in ya ɗame da yawa akwai wasu wa'ansu join a nan har in ɗame wata kai to bakin ba zai dawo ba sai makariya kaka zama kalama a dukkan logiya ana fahimta ya sa shari'a ta baka dama idan za ka yi makar ka buɗe bakinka gaba ɗaya ka rufe shi haka dai iska tana da haka gaba fahimtu ne saddafa ku ɗan gurfe bakinka haka wala wala yanfus illa fi sawbihi har in kana cikin sallah kamar yawo ya rinjaye ka haka ko wani abu a bakin ka ya fada to in zaka tofar to a tufar ka zaka tufa ba a waje ba idan kana da hanki ce ka dauko ka dani zubar abu a baya a hannun a cikin hanki ce ka aje shi ko in babu sai ka sa hannu rigar ka abin da ka buge shi kenan ba za ka cuk kana sallah ba to kai kare wannan an bayyanta a illa fi sawbihi min ghairi ikrajil huruf shi ma a tafata ka ba tare da kafin da harafi ba yawo ya ci kama baki ko ka dauko ka goge wani abu ya fada ma baki ka turo shi kan harshe ka goge shi da hankici ko da hannun rigarka amma ba za ka yi tubba ko tub to idan kai wannan wani abu ya fita na harafi kuma ƙari ne a sallah saboda kai kai su jira bayani kun bai jalla ko da kana sallah misali kana limanci ƙur'ani ya ɗan tsaye da kai haka wani ya ma buɗi da rige maka ce na'am to shi gai ba tun da na'am ɗin baya cikin tsarin karatu kan sallah kun mai jona ku kiyaye irin waɗannan abubuwan suna da muhimmanci sai ba ne shi albayan zakara salasu ahkam malam ya faɗi wasu hukunce-hukunce guda uku annahu busa fi salati a sallah wal aqsu da atishawa wa ma yulhaqu bihi da abin da ya jibinci atishawa din in kai kai in wanne yi ma wa tasa'ub da kuma hamma don mu ji hukuncin wannan ku hukuncin atisha busa kana sallah inda gangan ne ba ka da sallah ko in kuma da mantuwa ne ko da rafkarwa za ka yi ne ai ya zama karta da kuwa kun kuna kallon masu miliyan ya saba kurgi gobe idan ka yi busa a sallah da mantuwa mai hukuncin ka yau za ka yi ba a ji bayan sallah an fahimta atishawa an ce karka shigarci da cewa alhamdulillah amma idan ka faɗa ba ba wani haka ne idan wani atishawa a gihibinka kana sallah ba kai ba ce masa yana mutallaka ka rabu da shi an bai jana sannan kuma shi hamma kana sallah mai hukuncinsa a rufe baki ko sadda bawo karka bar shi a hure haka to wannan shine abin da malai zai yi rubuta uku wanda kuma malami a abin nan sharhi ne shi gaba ne yace amma nafhu fi sala amma busa a cikin sallah fakal kalam kamar magana ce busa a sallah ma lace kamar magana ce faman ta'ammadahu duk wanda ya ganganta yayi da gangan batalat salatu sallarsa ta baci wa in waqa'a minhu nasiyan amma idan kai busa a sallah ko kai magana amma da mantuwa sajada ba'da salami abinda ke kanka za ka yi sujada bayan kai sallam li qawli bin abbas radiyallahu anhu fadin abdullahi dan abbas allah ta'ala ya kare da su yake cewa annafku fi salati kalam shi busa a sallah kamar magana ce an fahimta sai baiwa busa matsayin magana a sallah domin ita ma magana ta kunshi harufai ne take zama magana ita ma busa tana iya zama harufa ko ƙari ko wani ko wani motsin harshen da baya cikin sallah ana fahimta wannan rawahu sa'id bin mansur wal baihaqi bi isnadin sahih wa ammal aisu fi salati amma yin atishawa cikin sallah ko wanda ya atisha domin aisu ismul fa'il wanda ya atishawa a cikin sallah fala yashghalu bil hamdulillah ba zai shagalta da cewa zai ce alhamdulillah ba zai shagalta da wannan ba sabanin me sabanin in ba sallah kake yi ba shi wanda zai gaida kai ma an ce in baka ce alhamdulillah baka ce mai rahmatullah kai atishawa ko kai gum kai ma sai ka masa gum amma ya atishawa ya ce alhamdulillah sai ka ce masa ya rahamuka Allah shi ko in ka ce masa ya rahamuka Allah sai ce mame ya hadikum Allah wa yuslih bala amma inda wannan shine kuma duk in kun ka ji fasara abin alkhairi atishawa kai ka ce alhamdulillah ka gode wa Allah domin an ce lokacin da ake halittar annabi Adam alaihi salam shi ma ya atishawa kuma da ya atishawa ya ce alhamdulillah haka wasu malaman suke cewa idan ka ce alhamdulillah shi kuma zai ce maka ya rahamuka Allah faɗin ya rahamuka Allah iya nufin cewa Allah ya maka rahama wannan ba addu'a ba ba alkhairi ba idan har kai sa Allah ya karɓi addu'a ba shi kenan ba abin da yake neman ana gane ba kai kuma idan ya ce ma ya rahamuka Allah ka je daɗin addu'ar da ya maka sai ka ce ya hadikumullah Allah ya shiryar da ku kowanne kuka nema mu rahama abu amma yadda sannan wa yuslih ba'al Allah ya gyara tunanin ku ya gyara zuciyoyi albal alqalbu kenan ko a tafakkur albal ana ce musu a tafakkur aw liqalb a gane ko ko zuciyar kanta ko abin da yake fitowa daga zuciya shine albal to idan kai wannan shikenan kun yi abin da suna tabbata kai kai sunna shi ma yayi sunna kuma kowa daga cikin su ya samu amma idan kana sallah ba za ka shagaltu da wannan ba za ka shagaltu da cewa alhamdulillah fahimtum wala yarju ala mushammitil haka nan ba za ka mai da gaisuwa ga wanda ya gaishe ka ba idan kai atishawa wani ya ce maka ya rahamuka Allah ba za ka ce masa ya hadikum Allah ba idan ne kana sallah wala yushammitu adisan akhar haka idan wani atishawa daban kai kuma kana sallah ba za ka ce masa ya rahamuka Allah ba kun fahimci wannan linnahil waridi fi zalika domin akwai hali da ya tabbatu akan haka ne nahil waridi shine hali da ya tabbatu akan wannan fi hadisi muawiya bin al-hakam as-sulami hadisin muawiya bin al-hakam as-sulami Allah ya kare da shi walin nahayi anil kalami game da hali game da magana wa huwa anna rajulan aqasa fi salati cewa wani mutum yayi atishawa iya cikin sallah fashammatahu muawiya sai muawiya ya gaida shi yace masa yarhamukallah wa huwa fi salati shi ko mutumin da yayi atishawa na iya cikin sallah kuna fahimta fa ankara alaihi man ladayhi min as-sahaba waɗanda suke tare da ma'awiya daga cikin sahabbai ya suka mai inkari mutum kamar ma'awiya kuma wani iya tsalla ya atisha kuma sai ya ce masa yara mukalla suna ganin kamar ya girme haka kamar ya daɗe da sanin wani hukunci sahabban da suke tare da ma'awiya suka masa inkari ma'ana kamar ba su ji daɗin abin da ya faɗa bai ma afahamahu zalika domin suna ganin kamar ya fi su fahimtar haka ɗin ba ana gane ba suna ganin kamar ya fi su fahimtar haka ɗin ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك سنا النبي رحمه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ya faɗa masa bayan haka ne bayan wannan kadiyar ta faru da Muawiya da shi wancan bawan Allah da iya sallah ya atishawa bayan wannan kadiyar ta faru sai ma'aikin Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam inna hadhihi salata kun ga wannan sallar la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas ba ta bukata wani abu da zai gyara ta daga maganganun mutane ma'ana sallah ba ta da bukatar magana ɗan adam a cikinta ba ta da bukata kun bayyanta iya sama idan kai magana da mantuwa aka ce kai sujjada ba ta domin sallah ba ta bukatar magana ka Allah ya tsara abin da za a yi tun daga kabbaran harama har zuwa assalamu alaikum ba abin da ake bukata ka ce in ba shari'a ba ce ta ce ka ce kuna bayimta da aikin sallah tsararre ne ba wani abu da ijtihadi zai baka dama ka yi a cikin sallah ba ku shi tun daga takabiratul ihram Allahu akbar din har zuwa ka ce assalamu alaikum to duk abin da ke wannan tsakani to shari'a ce ta ce ka yi akwai dalilai wajen aikata shi an fahimci wannan ya sa nan ma'aikin alaƙi ta kunga wannan sallar da ake yin ta ba ta da buƙatar maganar mutum ba ta da buƙatar ba ta da buƙatar wai za ta gyaru ko za ta inganta dan maganar mutum ba ta da buƙatar kun fahimci wannan sai yake cewa inna ma huwa tas inna ma huwa tasbihu wa takbir wa qira'atul qur'an ita dai sallah abin da ke cikin ta tasbihi ne mai tasbihi eh subhanallah akwai subhanallah a cikin sallah eh aina ne aka ce subhanallah da subhanallah da subhana rabbiyal a'la da subhana rabbiyal azim da subuhun qudusun rabbul malaikatu wa ruh duk tasbihai ana fahimta duk waɗannan da na jero da wa'azun tsana ce masu tasbihat to sallah akwai tasbihi a ciki kamar gaban ruku'i da sujjada ana tasbihi fahimto wata kabir mai takabir kabbara Allahu akbar ko wanda kusan duk wani motsi ma haka ake fara in ban da dagowa daga ruku'i shine ake cewa sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamd amma duk wani motsi intiqali minhu la ila ula kabbara ake yasa sallan azhar da la'asar da isha'i masu rak'o'i guda hudu to in ka fara cewa Allahu akbar kabbaran harama kaje kace Allahu akbar na zaman karshe kafin kai sallama zaka kirga kabbar bari guda 36 ana bayyana Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar a raka'a hudun nan sai ka kirga kabbara guda 36 amal janna kun ga manzo Allah ya ce wa takbir bayan tasbihi sai me sai takbir sanan fa sai qira'atul qur'an sai karatun qur'ani za ka karanta qur'ani fatiha za ka karanta qur'ani a sura wannan shine abin da ya hado yi sallah tasbihi takbiri qira'atul qur'an wani zai ce ga ta iyanan ai ta iya ma tasbihi ce ai tasbihi ne ga addu'o'i na su ma zikir ne an bai janna yawa rawahu muslim imam muslim ya fito da hadisi fa in hamidallah fi nafsi amma mai atishawa mai masallaci da ya iya sallah ya atishawa idan ya gode wa Allah a ransa ya ce alhamdulillah a karan kansa ko a zuciyarsa fala shi ya alai ba wani abu ta tambaye shi amma wa tarkuhu ahsan kada ya ce alhamdulillah ne an gane ko tarkuhu ahsan ka ci gaba da sallah kar ka shiga da cewa alhamdulillah kana sallah wani ne ba sai kuna gane wa wa amma mutasa'ibu amma wanda yake hamma fa innahu yasuddu fahu bi zahari yadi zai rufe baki shi da nan bayan hannunsa shine zaharu yadayhi nan kuma batinu yadayhi a fahimta kamar zahiru lakaffi da batinu lakaffi to da nan zai yi baki ba an fahimta ya toshe bakinsa da rigirfi bakinsa da bayan hannun shi a yi ne bi zahiri yadayhi ko a wa in hitaja ila nafsin idan kana sallah ka buƙatu kan matsu da sai ka tofar da wani abu a wajenka to na fasa fi saubihi mai sallan an ce tofa abin a tafasa biduni ikirajin biduni ikirajin urufi ba tare da kafin da harafi ba ka sa hankici ka goge ko ka jawo hannun ribin ka goge amma ba tare da wani harafi ya fita ba wa in sara hukumuhu hukumun nafiq aw al mutakallim fi salati amma in kai in kai ba abin nan tofarwar harafi ya fita garin tofar da yawo ko tofar da wani a bakinka to hukuncin wani hukunci hukuncin busa a sallah ko hukuncin magana a sallah kuna fahimta a wa illa sara hukumun hukumun nafiki aw mutakallim fi salati idan har bai goge abin da bakinsa ba bai goge harafi bai fita ba har in harafi ya fita garin tofar da wani a bakinka kana sallah to hukuncin ka hukuncin wanda ya busa a sallah hukuncin ka hukuncin wanda yi magana a sallah wakala sallallahu alaihi wasallam ma'aiki yake faɗa sallallahu alaihi wasallam at-tasa'ubu min ash-shaytan ita hamma daga shaytan ne yasa ma ka shar'anta maka ce a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim at-tasa'ubu min ash-shaytan hamma daga shaytan ne kana jin hamma ka ce a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim fahimtu sai manzo Allah ke cewa fa in tasaba ahaduku idan ɗayan ku zai yi hamma falyakrim mastaba to ya rufe bakinsa gurgurun iko ya rufe bakinsa mastaba gurgurun ikon shi rawahu muslim wa tirmidhi a rawahu muslim wa tirmidhi go wa zada fi salati sai aka yi ƙari a ruwayar tirmidhi a cikin sallah fali ya kazi masaba fi salati ke wa kala alaihi salatu wassalam annabi rahama sallallahu alaihi wasallam ya ce iza tasaba ahadukum idan ɗayan ku yayi hamma fali ya za yadahu ala fihi ya ainihin sanya hannunsa a bakinsa ya sanya hannunsa ya rufe bakinsa da shi ana gane ko shine fali ya za yadahu ala fihi ya yi ƙoƙarin sanya hannunsa ya toshe baki shi ta inda shaidan ne ya jokulu kun gani ko domin shaidan ya jokulu iya shigowa a shaidan ya jokulu shaidan zai iya shigowa ina ya jokulu fita sa'ubi zai iya shigo maka da hamu idan baka rufe ba zai iya shigewa ya shige ma cikinka ya shiga jikinka zai ma matsala ya sa da kai da matarka da 'ya'yanka akwai wannan tsari ne rigakafi ne game da shirin amma jin mutumin da yake hamma yake barin bakinsa abu da baya rufewa maza alashi a ce akwai yiwuwar shirin zai iya shiga jikinsa ka gane ko shirin kuma ya ga jikin gaba ka a zakar raga akwai matsala zai dinga wahalar da kai sosai musamman mata dama ya fi wahalar da su a dinga faman zuwa wajen masu rikiya ta gaskiya da ta karya ana ta fama an gane ko ana ta haɗa kama da abubuwa ne ga sunan dai har ma kawo hanya ake wasa ta duk wannan akwai sakaci da yawa akwai hanyoyin da shi da yake ga jikin mutum ya kamata kowane musulmi ya sani akwai abubuwan da in kana yi ko ana yi a gidanka to ba ku rabu da don magidanci ya kamata ya sanda wani kuna fahimta yawa akwai shi ɗan su Allah ta'ala ya musu wani irin tsari suna ganin mu ba ma iya ganin su innahu yarakum huwa wa kabiluhu min haythu la tarawun shi dan da rundunar suna ganin ku ba ku iya ganin su kuma suna da dama su ga jikin dan adam duk kullewar da za ka yi wa ɗaki ko suto ko wani shago to ba zai hale shi dai shiga ba in dai har hu iska za ta shiga ko hasken rana zai ratsa ya shiga to dai zai shiga yanzu misali wannan maktaba duk a rufe ko ina da gilas duk a rufe idan gari ya waye kaga haske a ce ko za gani ba za gani ko ba bude ko ina ba ko ina a rufe yake to in dai haske zai shiga gutu ta zai shiga ya ba yasa ba ka da wani abu tsakaninka da jiran illa zikiri da addu'a shine kawai abin da zai shiga tsakaninka da shi da kiyayewa irin abin da ma'aikin Allah ya faɗa da kiyayewa wannan shine abin da zaka dauka amma baka da wata dabara baka da wani abu da zaka yi kamar karfe shi iya kallon kuma zai iya shiga jikin ka dinga sakalitin a jininka manzo Allah ya ce ya shedan ya jirbi na adam majriyar dab shedan ya iya shiga jinin mutum ya dinga zagayawa iya sakalitin kuma zai iya shiga jikin ka ya hana ka magana shi ne zai ke magana a madadin zai yi wani suna wannan shirin abinda ta duka wannan iya cikin rigakafi da muke koya a karatu wajen nisantaka da shida idan za ka yi hamma ka rufe bakinka idan ka bar shi a buɗe maza rikici akwai yiwuwar shida zai iya shiga idan shida shi kuma akwai matsala ba yake cewa bayan da shida zuwa iya dukulu ma'a tasa'ubi shaidan zai iya shiga tare da hamad na tara budewa hamad zai iya fadawa ya fada ciki ahmad wa shekhali wa ghairu imam ahmad bin hanbal da imam al-bukhari da muslim sune shekhali da waɗansu malaman hadisi fahimtu kun fahimci wannan masail din guda uku matsalar kusa a sallah da matsala ta atishawa da kuma matsala ta hamma a fahimta domin fikihun malam da fahimta duk kusan abu ne masu iri daya sai jero su ya kawo su alayi da busa da atishawa da hamma duk kusan layi su daya kaga sai kawo su alayi ɗaya domin duk kowanne ya ma bayan da za ka iya fahimtarsa idan har aka ta same kana cikin salatu ga yadda za ka kubuta ba tare da sallaka ta samu zana za mu tsallaka ga قال رحمه الله مالك الله يمسر عما يجي cewa waman shakka fi hadathi aw najasati wanda yi kokwantan hadasi ko najasa hadasi shine abinda zai iya warware maka alwala ko abinda in ba gusar da shi ba ko da kai alwala to alwalan ba ta yi ba matukar kana da ikon gusar da shi din kamar bayan gida ko fitsari an bayyana ko a ce mutum iya da janaba ko mace ta gama haida ba ta yi wanka ba duk wannan iya zamto mani'un ne iya hana alwala ta ɗauri sai an kusa da wani fahimtu? ini hadasi abin da yake jikinka kai masallaci ko abin da yake fitowa da jikinka kai masallaci amma annajasu tana yayyayuwa a same ta ɗaya daga cikin gurabe guda ko dai gangar jikinka ko tufafinka ko kuma gunda za ka yi sallah shi ne bambanci tsakanin hadasi da najas shi najas bai da alaƙa da gangar jikinka zuwa yi ya shafe ka ko ya shafe tufanka ko ya shafe gunda za ka yi sallah shi kuma hadasi daga jikinka ya fita kun bai fito nan to duk wanda hakan ta faru da shi iya sallah sai yake hukuntar kai hifa kamar bai tsarki ba kaga hadisi kenan kamar ya yi hutu iska ta fita daga jikinsa hadisi kenan ko kuma a'a ai kamar ya ɗau yaro ya mai fitsari kuma iya tunanin bai yayyafa ruwa ba ka ga najasa kenan an fahimta ko ya taka wani abu ya ji kamar ya taka wata najasa haka amma bai wanke ba idan wannan tunanin ɗaya daga cikinsu ya zo ba kana sallah kuna gane ba a shakka fi hadasin aw najasatin ma da yace fa tafakkar fi salatihi kalila ana so kana sallah ma kaɗan tuno kaɗan haka kaɗan yi tunani game da abin da kake shakka a kansa idan ta tabbas wannan shakkar da kake yi ya tabbata haka ne eh ka tuna ba kai tsarki ba eh ka tuna kai rihi eh ka tuna akwai da jisa a tuba to shikenan sai ka yanke sallar gaba da kun bin jannan sai ma nace fala fatafakkar fi salatihi qalilan lam yat lam yatayakkan at-tahara a summa summa yace kana tahara ko fala shay ali idan ya tuna kuma ya tunano dan kadan din ya tunano cewa ai lalle alwala ta tana nan to shikenan sai cikin da sabba ba wani kamar ya dan zai kama ya ai baka da alwala sai ya tuna ai ina da alwala ta ku tabbas ba abin da ya same ta shikenan fala shay ali ba wani awul sifat bis salati fala shay ali haka nan ka dan waiga a sallah haka domin wata bukata waiwaye haka shi ma ba wani abu a kai amma wa in ta'ammada idan ka ganganta yi da gangan ba wata bukata fa huwa makruhun to shi an kyamace shi iya iya rage maladan sallar wa in istadbara alqibla har in ka juyawa alqibla waiwayen ya saka juyawa alqibla baya to ka ba asara sallar ta yanke wa man salla bi haririn aw zahabin duk wanda ya salla da alhariri tufan alhariri a jikinsa aw zahabin ko azurfa aw saraka fi salati ko ya tauye wata gaba da yake a cikin sallah ba aw nazara muharraman ko ya kalli wani abin da aka haramta masa iya sallah to fa huwa asil shi mai sabon Allah ne a cikin sallah amma wa salatuhu sahiha sallarsa ta yi bata da magana an gane ko shi alhariri tufa ne wanda ma'aikin Allah ya ce haramun ne ɗalibin musulmi ya sa amma mace ya halatta da sa domin kayan ne na ado wanda ni na ganin ni ban ma taba ganin irin shi a nan ba in dai ba kamar kasashen laraba ba da wani abu eh a ana samu sa kurmi ko to amma dai dama da wahala a gaishe ba masu hali ko masu ya dole zai tsada ba nan zai tsada in matan masu kuɗi ko irin matan su malam ko hannu na mai kafaɗa yawa zai ke sarkin noma ne ga irin matan su ba a baki sai a ga a tare daga cikin su ana gane ku to idan namiji ya sa to ya yi laifi namiji shari'a ta hana ya sanya wannan tuba ba ta samu haka nan azur abin zinariya ina azab zinariya shi ma ba a bi halatta namiji ya sa ko azur wasa ba idan ya sa ko zobe yawa zobensa bai halatta namiji ya sa amma ita ya mace halatta ta sa namiji idan ya sa ya aikata ana gane ba har ma wasu sahabbai suka tambaye mu zana ya haka suke cewa waɗannan na ɗan duniya ne amma fa inna halakum bil akhirah ko nawa kai kadan ya iya da ina an bai jana amma mace da yake ita yar ado ce ya halatta ta sa aw man yashu fil hilyati وهو في الحساب غير مبين ita mace yar ado ce yasa shari'a ta halatta mata da zaka yasa mace in dai ba ta ado to shikenan za ta zama za ta koma namiji kenan ita mace dama abin da yake bambanta ta da namiji shine ado da kwalliya da yawan tsafta da goge-goge da sa eyelashes da waye eyeshadow da waye duk wannan su ne abin da yake sa mace ta zama mace yawa yasa matan can wanda suke hawa kwaranga ake hawa suke liberanci zaka da su da mazan duk ba wani bambanci an bayyanta to su mata an halatta musu irin wannan to idan kai namiji ka sa kuma kana sallah ka sa kai kai sallah da shi ka aikata laifi amma hakan ba zai sa sallah ka taɓa shi ba an bayyanta wannan ka yi laifi kwarai da gaske ka yi sabo akwai yiwuwar ma baka zunubi saraka fi salati shine ka tauye wata gaba ka ki ba ta haƙƙinta kamar wanda ake tasbihi uku ka yi biyu wanda ake so ka samu nutsuwa ka karanta tahiyya da salatin manzon Allah da sauran addu'o'i ka takaitu daga salatin manzon Allah kake karanta wani addu'o'i ta irin wani shine abin manufar saraka fi salati ka tauye wani abin da tauyewar ba zai iya ba zai shafi ingancin salat kuna gane to da wannan duka ko ka kalli wani abu da Allah ya haramta kana cikin sallah sai kai ka dan waiga haka shi danyar kawar ma da kai waiga haka har ka ga wani abu kana sallah a take kuma kada ku ci gaba da sallar to shi ma wannan ba zai haram ba zai bata masa sallah amma duk wannan abubuwan bala ya ce shi mai yin su a sallah a asin mai sabo ne akwai yiwu ne samu zunubi sanadiyar wannan amma wa salatu musulmiya sallar ta inganta ba ta da zakar al-musannif rahimahullah huna as-salasu umur salasu umur malam anan ya ambaci abubuwa guda uku na farko ash-shakku fil hadith kokonto a hadis wal iltifat bi salati da waige ko wayoyi a sallah wa salatu bil hariri aw zahab da sallah da al harir ko wannan ko zahab ko zinare aw fa'ala ma yahrum ka sariqa wa nahwi ko aikata abin da aka haramta masallaci kaman sata ko abin da ya kama da faman shakka fil hadis wanda yi kokonto cikin hadasi aufin najasati ko yi kokonto wajen najasa wa hofin salati kuma iya cikin sallah hal huwa ala taharatin amla shin iya kan tsarkinsa ko kuma a'a bai da tsarki to fala ya durru hatta ya ce kanal hadasa ba zai cutu ma'ana sallar saboda samu matsala ba har sai ya yi tunanin wannan hadasin har sai ya ɗan tafakkuri idan ya gano eh akwai hadasin to shi sallar ta yi in kuma e ya gano iyalan lafiya kalau alwalarsa lafiya to shi ke da zai ci gaba da ibada sama magana a gane ko? in ya ta yace kanal hadasa fa'ahara iza ta fakkara sun mace ya kana a tahara zai kirjali ne fa'ahara zai ɗanyi tunani kaɗan iza ta fakkara idan ya tuna sun mace ya kana tahara sannan ya tabbatar da cewa iyakan alwalarsa ba masara to maliki cewa haka shi ne ba abin da zai shafi sallarsa ƙafa ƙala malik rahimahullah imam malik allah ya masa rahama yake cewa inna salatuhu tamma mai irin wannan matsalar a sallar sallar su cike shi ka tuna kamar baka da tsarki sai ka tuna nan da na gano tsarkin ka lafiya ka tuna kamar alwalanka ta ruguje sai ka tuna cewa eh alwalanka tana lafiya sai ka ci gaba da sallar ka imam malik ya bada fitawa kai ma dama dan malikiyya ne kuma yan maliki bane eh na'am na'am yan maliki ne ko imam malik ya bada fatawa ya ce hakan a sallah salatu tamma sallar ka ta cika ba matsala dan tunani ne ka dan ka tunano ya kini shike da sai ka cigaba da ibada haka imam malik ne kamar yadda malik ya yi tuwa malik ya cewa wa shukiya ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam an kai wa manzala kuke na wani mutum yukhayyalu ilayhi idan iya sallah zai samu takayyuli zuciyarsa tana yawo ila alqiyal zuciyarka ta ta kada nan ta kada nan kai iya da tsarki ko ba da tsarki ko ta dinga hararo ma wani abu a sallah ila takayyuli annahu yajidu shay'an fi salati zuciyarsa tana raya masa kamar ya yi hadasi a sallarsa kamar alwalarsa ta wurare kun ga akwai wani tunanin ku kana sallah ko shi dan yaso ya bata ma ibada sai su goma wani tunanin anya na ji wani motsi anya ba kaza bane ba kaza bane to manzon Allah sai ba da fatawa a wannan da aka kai mai koken wannan mutumin ga irin matsalarsa a sallah sai manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam a la yansarifu to idan har kokwanton ne da jin abin a zuciyarka to hakan kare sa ka juya kare sa ka fatsi sallarka hatta ya sama a sautan auye ji da riha sai ka ji karin fitar iska ko ka ji warin iska to ɗayan biyu in ya tabbata shi kenan ka tabbatar da albarka ta kare wannan yaƙini ne kuwa amma abin da kake nan motsin dubura ko wani abu wannan zanno ne kuma shi ɗan iyaye yi wa ya zo domin ya bata masa amma ana fahimta idan kuma shi ɗan ɗaya biyu ya ce na sawa a daga wani jikin da wahala ka yi sallah ba ga samun rukunan ya sa mazan ala ya ba da wannan ya ce in harshe da iya kayyala ba cewa kamar kayi hutu a sallar kamar kayi rihi kullum kana jin wannan tunanin har ma ka fatsa ka je kai aura ka dawo kafin ka gama sallah ka sake jin haka din wani sai ya yi sallah biyar ma ana gani wani sai ya yi sallah hudu ma iya ganin kamar auren su tawarar ya ce dan iya ta sake iya wannan hukuntar to da aka kai wa manzala koken irin wannan mutumin sai ce to ga maganin shaidan ko da ka ji duburarka ta motsa ko da ka ji hakan to abu biyu ne zai sa ka faɗi sallarka sautan auriha ka ji ƙaran fitar iska ko ka ji warin iska to wannan in tabbas ka ji su to babu kokonto ya kiliya ta amma in dai baka ji wannan baka ci gaba da sallarka kawai an bai biyo nan idan kuma ka ci gaba da sallarka kai ɗaya kai biyu to za ka nemi shaɗin garza shaɗin iya da hanyoyin shiga ɗan adam dewa dewa musamman a ibada malamai suna cewa shaɗan mutanen banza to su wannan bai damu da su ba kamar kuɗin aljihunsa kamar wanda ana sallah iya filin bal ko kullum sai ya je club da daddare ko kullum iya ce wajen shirme to bai ba ruwan shi da shi idan ya gama da shi amma kai da kake kokarin zuwa sallah kake kokarin zuwa gun karatu to kai ne abokin fadan sa da kai yake yaki an bayyana idan kuma kai wasa ya ci nasara kan shi kenan yasa shehu ibn al-qayyim yayi wani littafi wanda ya sama suna makaidu shaitan yanda shi dan yake wa dan adam kaidi in ka tsallake nan ya kai ka nan in ka tsallake nan ya tafi da kai nan in ka tsallake nan ya kai ka nan haka yake yi ya kamata musan irin wannan taraku don musan yin za mu guje masa na ka kamar kai magana ban ji ba baya jin wari baya jin gashi sosai ta kaita da jin fitar iskar shi kuma yawa idan ba a didde jin rahin jin warinsa da ƙanshinsa zai ji fitar iska a cikinsa yau idan ya tabbatar iska ta fita a cikinsa shi kenan zai hukunci da wani ana gane to sai malik ya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fala yan sarifa ta yasma sautan aw yajidu riya rawahu jamaa wa tirmizi malik ya ce wa in istamarra ala shakkihi amma idan ya dore ya ci gaba da kokontansa iya sallah amma iya kokonto anya dahara tana nan ko ba ta nan tsarki iya nan ko ba ya nan aw tabayyana wal hadath ko a ya tabbata cewa yayi hadath ya tabbata cewa alwalan ta kare a gane ko awin najasa ko ya tabbatar akwai najasa a tafas ko a jikinsa ko a gunda zai sallah to fassalatu batila to a daidai lokacin sallar ta rushe ana gane wa a daidai lokacin sallar ta rushe idan har kana sallah ka tabbatar da cewa alwalar da kai baka yi tsarki ba ko kuma a'a kayi alwalar kafin ka zo kai sallah kayi kayi hutu rihi ya fita daga cikin ka ko ka taba matarka da sha'awa duk wanda iya rubuce a ana fahimta ko ka ci nama raƙumi a yahu ya galona eh shi ma iya cin abin da ke rori alwala cin nama raƙumi sosai ko ka yi bacci mai nauyi shi ma iya wurare alwala ana ganewa to inda ya kai alwala kai ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa to shi ke nan in ka tashi dole sai ka sake alwala wannan shi ne malike cewa a shi ke nan sallah ta rubuje ke wata jibu al i'ada wajibi ne ka sake wannan sallah wa ammal iltifatu fi salati amma waiwaye a sallah mutumin da ya wayi ga iya sallah yayi waiwaye sai maliki cewa fa huwa makruhun shi waiwaye a sallah an kyamace shi ba a so sai da larura kuma abin da yasa shari'a ta bashi wannan hukuncin na kyamarsa aka yi baya haifar da wata matsala wata rana an samu wannan sahabi a wanda aka samu kadiyar tafiya ta buka bai ta ba wannan gashi da sura wani sahabin da imamun nauyi ya kawai a cikin yadda sani ka'ab bin mali ka'ab bin mali ka'ab bin mali lokacin da aka fita ta buka da shi da yan wasu guda biyu da umayya bin khalaf da wancan ɗayan wannan makawa na e su uku suka fi- aka fita yakin tabuka ba uzurin da yana su fita yaki haka kawai shi dan yara ya mutu ba su fita da aka dawo kowa ya zo ya bada uzuri manzo Allah ya karba kowa ya bada uzuri manzo Allah ya karba su kuma suka ce manzo Allah ya tambaye su yaya suka ce wallahi shi ba su da wata matsala kai ba su fita ba ba abin da ya lafiya kalau suna da kudi suna da yanzu sai manzo Allah ya ce da ku je ku saurara har sai Allah ya sako da yadda za a yi shi kenan daga nan Allah ya ce kara musu magana ko sallama su ya ga kara musu musu kowa ya kaunaci musu idan suka yi kwana hamsin a wani gari ba ne musu magana ran da aka cika da kwana hamsin sai a maza da ya sake ciya a faɗa musu kowa matarsa ta koma gidansu eh kowa daga cikinsu matarsa ta koma gidansu daga ai tsarin ya kai tsarin to ana cikin haka ka abu bai daina zuwa sallah iya zuwa sallah duk da aka iya zuwa sallah sallah da banza ya ce idan aka yi sallama sai na zo da taga lafiya a kusa da maza na sallah sai ina waiga da ko iya kallo na ina sallah amma waiwai ne sai na waiga inda maza da kina ko iya kallo na ina sallah to kaga wannan shine iya sallah amma iya waige to sai malamai suka ce to wannan shine hukuncin da malamai suka ce waiwaye a sallah baya cin abin da zai rukuni su da hasi in an jira a kibla ba ana ganewa to wannan shine kisa da wasu ke kawo game da wannan to nan ba da sai ba hukuncin makaruhi ne ka dan waiga haka hagu da dama haka ka dan daga kai haka to an kyamaci abin ba a so kuma iya kusan da kushuri a sallah ana ganewa sai malaki cewa illa li darura sai dai inda larura akwai buƙatar ka waiga din ba matsala ba wani abu ya faru wanda akwai yiwuwar zai iya cutarwa to don ka dan waiga ha gaya me yake ciki akwai ya halatta wannan ba matsala ba in za a dau mataki ko da ana sallah zai dau tuka mataki faqad qala alaihi salatu wassalam ya sa'altu wa aisha ummul mu'minin radiyallahu anha bazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin da ummul mu'mina aisha Allah ya kare dare ita ta bi shi anil iltifati fi salati game da waiwaye a sallah da na aisha ta ce manzala mai hukuncin waiwaye a sallah ko iktilasun yaktalisuhu shaitan min salatil abd manzala ya ce wata fauta ce wata fauta me fauta yawa fisga ka san ni na zauna a kan zan ba kanan ne ba fauta kamar fauci a bayan mutane da ƙarfi yawa to shi ɗan ne yake zuwa ya kwashe ladanka a sallah dai bauta ya tafi da shi in ka waiga to shi dan ya samu wata dama ta fuske ma lada a sallah dai yana iktilasu ne ya talisu shaitan bizran da duk wanda ya waige ba da larura ba to kamar shi dan ya mai sata a ladan sallarsa ya rage mai wata kima kaga in dai ka san darajar sallah ba za ka yi ba duk in in kai waiwaye biyar to ya ma sata biyar a sallah wanda bai bi ko ba ruwansa fahimta to wannan shine abinda manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam yaqtadi shaytan min salati al-abd bukhari wa muslim wa abu dawud wa ibn majah wa in wasala bihi al-iltifat ila ja'al al-qibla wara adburi amma idan waiwayen ya sa har ka juyawa al-qibla baya ka waiga har ka juyawa al-qibla baya ana ganewa to qada salah to sallah ta yanki ina ji a nan ne ma malamai suka samu hukuncin cewa idan miciji ya fito ma kana sallah ko kunama an baka dama ka kashe shi kana cikin sallar ba ka bi shi kana bugu har ya mutu in dai baka juya ba kamar jarin kake tafiya kamar alƙibla kake yi yawwa gaba gaba baka waiga dama kuma hagu ba to sallar ka tana nan. idan ka gama kashe shi zaka iya tsayawa ka ci gaba da sallar eh ma ba kai baya ba mai kaza ka ci gaba da sallah ka yayi amma har in kisan ya sa kawai gawa alƙibla an gane ko kawai ga nan ko kawai ga nan ko ka jura alƙibla baya to shikenan sallar ta lalace ya ma dan bugun sa haka kana tafiya gaba gaba gaba to shikenan sallar ka tana nan ba ta lalace fahimtu sai malik ya cewa amma har in mutum ya juya wa alƙibla baya to shikenan sallar ta riga ta warware malik ke cewa qada sala li butulaniha domin hakan iya sa sallah ta bace li'anna al-istiqbal shartun fi sihhati salah domin fuskantar alƙibla masallaci ya fuskanci alƙibla sharaɗi ne daga cikin rasal daga cikin sharuɗin sallah akwai istiqwa da alƙibla akwai suturtul aura mutum ya suturci jikinsa kar ya bar tsiraicinsa a wajen iya sallah shi ma wajibi ne kallon alƙibla wajibi ne kabbaran harama wajibi ne shigar lokaci wajibi ne har ma malamai suke cewa ya mafi karfin wajibi sharadi ne abin da yake ɗaukar matsayin wajibi shine farillan sallah kamar ruku'i sujjada da sauransu amma waɗancan abubuwan da ake ce masa shurut to su matsayin su ma yafi na wajibi kamar kallon alƙibla suturce al'aura an gane shigar lokaci kabbaran harama wanda suna cikin su ne wanda in ɗaya ya kauce to babu sallah ko da gangan ko da mantuwa babu sallah amma dan baka yi sujjada ba ko baka yi ruku ba ka iya gyarawa a cikin sallah ai mun yi a cikin baya ko mun karanta yake inda ake gyara ruku yake gyara sujjada duk mun karanta amma misali mutum ya zo har zai ce assalamu alaikum sai ya tuna bai kafaran harama ba sallah ta mushi ba ba sallah ta bace gaba daya zai tashi saki sabuwar ikama yi sallah ko kuma haka kawai ba da mantuwa ba ka san nan ba alƙibla ba ce kai sallah kana kallon yamma ko kudu ko arewa to sallah ka bata yi ba ba wata sujjada za ka ta gyara ta ko kana da tufafinka ba larura ba ba komai ba kawai ka yi tufa daga gwiwarka zuwa cibiyarka wani abu ya bayyana da gangan to ba ka da sallah wanda shine abin al'aura al-mughallaza inda rajuli al'aura mai tsanani a gundanin ce daga gwiwanka zuwa cibiyarka tun yadda za ka yi duk gayanka karka suke ɗaya daga wani gudun ta kana sallah inda ya bayyana kana sallah to baka da sallah saɓanin ya mace ita ya mace dukkan ta al'aura ce ta idan ka ɗauke fiskarta da tafukan halayen da su ne kaɗai ba al'aura ba zai sa ka kula da inda matarka take sallah ka sa a ɗinka mata doguwar riga da hijabi mai tsawon sallah an bayyanta amma in ka batta tana sallah da irin kayan zaman gidan nan to akwai za ta dinga yin sallah wallahi ba ta sallah ta yi sallah da gele nan dantsanta a waje ko nan kanta a waje ko kafarta a waje sallah ba ta yi ba ba ta yi ba almar'a kulluha aura ma ada wajhiha wa kaffaiha in ka cire fiskarta da tafin hannunta su ne kadai ba al'aura a jiya mace ya kuke kallo nan a to haka ne a karatu muke ai yawa kowa ya je dinka wa matarsa dogon lifaya na sallah da shi ne gaskiyar magana ba kar ka bata tana sallah da wannan kayan gidan kar ka yarda ka bincika ke da wani kayan ke sallah ne ka tambaye ta idan da ce ita ko da wadda ko wani kayan ma sallah take ce a ba haka ba haka bane ba haka bane in ba ta da kayan yin sallah ka sa a dinka mata riga mai faɗi isasshiya hannu har hannu ta rufe ƙafa a samu lufaya mai kyau tun daga ka har ƙafa ta rufe wannan wannan ki aji kira sallah da wannan eh to in ta sa lufaya har ƙasa yayi abin da ake bukata kenan ta sanya lufaya har ƙasa tun daga sama har ƙasa ta lullube komai yayi amma akwai abin da yasa na tsaya da shi ne da yawa mata suna sallah ba magana su mu an kira sallah muna tawa masallaci ko kuma lokacin maza a zahar lasar magriba ba ka gida to wajibi ne ka bincika yaya matar ka take sallah yaya yaya mata take ikama yaya take tsayuwar sallah ya take karatu ya take karanta tahiyya ya take kaza ya take kaza wannan wajibin ka ne ba wajibi ne ba har ma ya fi ka mata tudu wala ya bi domin tuwo shi bakin sa duniya ba wanda zuwa lahira da tuwo ba zuwa lahira da tuwo amma in aka samu matsala a wannan gaba to alahira ma ba za a shirya ba za a shirya wannan shine ka'ida dole ka tsaya malamai sun ce koyawa matarka addini wajibcin sa yafi karfi akan gaba ta abinci ka san yadda take ibada sallah in ta yi jini ya za ta yi tsarki in ta haihu ya za ta gyara kanta in ta yi kaza ya za ta yi wannan dole ne ka koya mata domin ku ku zama dokon ku fita tare lahira Allah ya samu da shi malike cewa
yawa li'anna lisjibal shar'un ko fi sihati salati ma al-qudra wa zikr domin fuskantar al-qibla sharadi ne ingancin sallah matukar kana da iko kala al-qibla kuma kana da katina cewa dan al-qibla ce ibtida'an wa dawaman ila tamami da fara sallah haka har zuwa karshen ta wa amma lubusul harir amma sanya tufar al-hariri wa zahab da azur da zinariya lirijali bi ayya maza awi sarika ko tauye wata gama a sallah ba ta shiga ba awwal natur ila al-muharramat ko kallon abin da Allah ya haramta kana sallah fa haramun al-mukallafi daqilu salawa kharij wannan haramun ne ga dan namiji a sallah da wajen sallah kuma wa fi'lu fi salati afza afza ma'ana haramcin ko karhancin ya fi tsanani a cikin sallah ne afza abu ne mai razanarwar gaske in ka aikata ka a cikin sallah لأنه كما جاء في الحديث أن أبي هريرة رضي الله عنه كما يقول في حديث أبا هريرة الله تعالى قال يدريش أنه عليه الصلاة والسلام قال النبي الرحمة صلى الله عليه وسلم يأتي أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد a lokacin da bawa ya fi kusa ga ubangijinsa shine a lokacin da yake sujada lokacin da ka fi kusa ga Allah a matsayinka na bawa to a lokacin da ka sago shi kasa kana sujada yasa aka ce dama a sujada ka tsananta addu'a domin kana kusa da Allah qamunun an yusajabu lahu iya kusa da Allah ta'ala ya karba mu ka koyi lafuzan addu'o'i da ake yin a cikin sujada ana ganewa muslimu abu dauda wa nasa'i malishi fayan bagi ya kamata an yubaridahu bil ma'asi Allah kai Allah yubaridahu bil ma'asi ya kamata kai masallaci karka gabaci Allah karka fito gaban Allah a matsayin ka na mai sako ka je gaban sa kana sallah kuma ka aikata sako wanda bai kamata wala ya taqaddam ila ma yujibu suqti karka gabatar da abin da zai wajabta ma da ficin Allah wa iqabihi ko wa iqabu wa iqabihi suqtihi wa iqabihi fishin sa da kuma hukubarsa suqtahu wa iqabahu karkai abin da zai jawo mafishin Allah ko hukuma daga Allah lakin la yaqdi hazal iqdam ala salati wala yabdur sai dai wannan abin da zaka yi a sallah na sanya alhariri ko wayoyi baya zama abin da zai bata sallah ana gane ko baya zama abin da zai hukuntar da bacin sallah ghayra annahu yahrumu sawabiha sai dai hakan zai iya haramta ma wani kaso a cikin ladan sallah li'isyanihi fiha domin kai saban Allah a cikin sallah ashe a sallah ma ana saban Allah ko a cikin sallah waige saban Allah ne kana sallah ko ka sanya zinariya na zobe ko alhariri saban Allah kake ko ka kici ka wata gaba a sallah abinda ba zai baka damar wajibta ma sitara kabri ko ba ali ba nan ma sabo kake a cikin sallah an bayyana jannan to wannan shine da zamu tsaya insha Allah kasan darasin mu a yau abinda muka faɗa daidai Allah ba mu da nasa kuskuren da muka yi kuma Allah ta'ala ya yafi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu yi kwabinta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu yi kwabuje ba muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu Allah ya ji kanmu Allah ya ji kan mahaifanmu Allah ta'ala ya sa da mu da su aljanna ce makomar Allah muna roƙonka mu da zuriyarmu Allah ta'ala ka shirya mu hanya madidiciya Allah ta'ala muna roƙonka marasa lafiya mu ka ba su lafiya Allah muna roƙonka ka tura mu hanya madidici ya Allah ka tura yar mu akan wannan tafarki Allah muna roƙonka duk masu taimakon addini a duk inda suke Allah ka taimake su duk ko masu yi wa addini zagon ƙasa duk inda suke Allah kamar maganin su Allah muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarinka daga sharrin duniya da lahira assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh